أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وأجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta litinin 26 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 17 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya Allah subhanahu wata'ala cikin kaddarawarsa da ikonsa ya kawo mu wannan rana da ya kaddara cewa za mu ɗan dakata a kan abin da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani wanda kamar yadda na faɗa a jiya muna godiya ma Allah ta'ala da ya sanya mu cikin bayansa waɗanda suke zama a gaban littafinsa domin ƙoƙarin fahimta da kuma fahimtar da shi wannan ni'ima ce babba da Allah subhanahu wata'ala ya mana da ya cancanci mu gode masa akai yana da bayi masu tarin yawa waɗanda in ya so zai kawo su su zauna akan wannan aikin mu ya kai mu wani waje can amma cikin rahamansa sai ya kawo mu muka zauna a ɗakinsa a gaban littafinsa to babu shakka wannan ni'ima ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi yana cewa inna allaha idza ahabba abdan ista'malahu shi Allah ta'ala in yana son bawa in yana ƙaunar bawa to sai ya ɗauke shi a matsayin ma'aikaci sahabbai suka ce kaifa yasta'miluhu ta yaya zai ɗauke shi a matsayin ma'aikaci sai ce abinda Allah subhanahu wata'ala zai masa shine yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut thumma yuqbiruhu alayh Allah zai datar da shi ya daura shi akan wani nagartaccen aiki gabanin mutuwarsa sai kuma ya kalbi rayuwarsa akai to wanda Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi ya ga yana ayyukan alkhairi yana ayyuka na addini yana hidimta mu addinin Allah to kada ya dauka wai cewa shine yake ma addinin alfarma Allah ne yake masa alfarma da ya ɗauke shi ya zaɓe shi a matsayin kayan aikin addininsa Allah ne ya masa alfarma domin in shi yana ganin alfarma yake yi ma addinin ya daina ya gani ko za a fasa abin da za a yi daga ba za ta fasawa ba in mutum bai yi sallah ba ba za a fasa sallah ba in mutum bai yi azumi ba ba za a fasa ba in mutum bai yi tafsiri ba ba za a fasa tafsirin ba daka in ma wani bai yi ba Allah subhanahu wataala yana da bayan da zai sa su yi Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu man yaltadda minkum an يا dinihi أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani man yaltadda minkum an dinihi duk wanda a cikin kuma yace zai yi ridda bar addinin ba ma ba zai yi aiki ma addinin ba addinin ma gaba ɗaya yace shi ya fasa ya bar musuluncin to Allah ya ce kar ya ji cewa ko musuluncin zai samu tawaya fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannu Allah zai kawo wasu mutanen da Allah yake son su suke son Allah Allah na kaunar su suna kaunansa adillatin alal mu'minin suna masu kaskantar da kansu suna masu kankan da kai da tawalu'u a gaban yan uwansu mu'minai a izzatin alal kafirin amma suna masu izza da ɗaukaka akan kafirai Allah ya ce yujahiduna fi sabilillah za su dinga jihadi da su dinga iyaye abin da za su iya don ciyar da addinin gaba wala ya khafuna laumata la'im ba za su ji tsoron zargin mai zargi ba ba za su ji tsoron ko tunanin wane zai kushe su in sun yi kaza ba Allah ya ce to wannan in Allah ya taimake ka ka zama haka zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah yake ba da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwan falala ne Allah kuma mai ilimi ne saboda haka wannan ni'ima ce babba sannan ya tabbata a wani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha azza wa jalla yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhib Allah yana ba da duniya ga wanda Allah yake son su da wanda Allah baya son su duk yana hada duniyan ya ba su sai ce amma wala yu'ti dina illa liman yuhib amma Allah baya ba da addini sai wanda ya zaba sai wanda yake so faman a'tahu Allahu din faqad ahabbahu duk wanda Allah ya bashi addini duk wanda Allah ya bashi addini to babu shakka Allah ya nuna masa kauna Allah ya so shi sai ya bashi addini sai ya daura shi akan hanyar addini ya zama ko sanuwa ne yayi a duk inda aka buga aka zagaya abinda ake tunawa in an ambace shi shine addini babu mamaki karatun Qur'ani ko tafsirin Qur'ani ko limancin sallah ko wani abu wanda yake da alaka da addini to wannan ba karamar ni'ima bace wannan ni'ima ce babba da haka muna godiya ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'imar sannan kuma duba da cewa yanzu abin da ya rage mana a watan Ramadan za ka iya cewa ayyamun ne kulaila kwanaki ne waɗanda suke 'yan kaɗan kwanaki ne da suke 'yan kaɗan ba mamaki abinda muke nema muke kildado na daren lailatul qadri har yanzu ban muce shi bai na nan a gaba babu mamaki so ashe idan har Allah ya raye in Allah ya tsawaita rayuwar mutum zuwa ƙarshen Ramadan Allah subhanahu wata'ala ya yi masa ni'ima ya masa baiwa abinda nake so in nuna mana shine har yanzu akwai sauran zage damtsi akwai sauran ɗaura ɗamara na zagewa wajen ibada ƙiyamun laili karatun alkur'ani yawan zikiri istighfari ambaton Allah da komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wayannan kwanakin zamu ga kamar yau ne aka fara Ramadan din kamar yau ne aka fara Ramadan aka fara tafsirai yau gashi a muna 26 ga wata yau ashe kwanakin mun suna tafiya kwanakin mun suna tafiya alal aqal kace daga farkon Ramadan zuwa yau kwana 25 ya tafi a kwanakin ga kashi na 26 an samu ragowar kwanaki kusan wata guda a cikin abin da Allah ya ɗeba mana sauran kwanakinmu da lokutanmu da suka rage a wannan rayuwar saboda haka abin da yake shine duk numfashin da mutum ya yi da duk wuni ɗaya yana ƙara matsar da shi ne zuwa ga makwancinsa yana ƙara matsar da shi ne zuwa ga makwancinsa da haka yana matsawa yana matsawa yana matsawa bai an kara ba ko sai dai ganshi a gaba ga ubangijinsa shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal insanu innaka karihun ila rabbika
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الله يتي يا أيها الإنسان يا كيمتم إنك كادح إلى ربك الله يتي كنا توهل هلو أرايوا كنا تبغى بغى كنا تفاد إتاشي دنك سيت رايورك كتسيد رايورك ka samu abin da za ka tsaya ka je neman abinci can ka je kasuwa ka je makaranta ka je masallaci ka je kaza sai ce ila rabbika daidai lokacin da kake wannan kuma yana haɗa ne da matsawa da kake zuwa ga Allah saboda haka lokacin da ka je kasuwa aka ka wuni a kasuwa dare yayi sanda kake kasuwa kana ciniki kuma haɗe da cinikin nan da kake yi kana haɗawa ne da ƙara matsawa zuwa ga Allah da haka Allah ya ce famulaqihi tabbas zaka gamu da ubangijinka shine wasu malamai suka ce famulaqihi wannan lamirin wasu suka ce ya'udu ilal kadihi yana komawa ne zuwa ga wahalan da ka sha ayyukan da ka aikata zaka gamu da aikin a gaban Allah wasu suka ce damirin ya'udu ilal rabb zaka gamu da ubangijinka saboda inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan a madakata yayi dako yana jiran kowa subhanahu wataala saboda haka ni'ima ce babba Allah subhanahu wataala ya mana ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafinsa kitabun ruh Allah ya masa rahama yana cewa inda a ce inda a ce Allah zai taimaki Allah zai ba ma duk waɗanda suke kwance a cikin kaburbura a ba su dama a ce su roƙi wata alfarma guda ɗaya da babban abin da za su roƙa shine a taimake su idan watan ramadan ya kama da an ce an ga wata to a ba su dama su taso su yi nafila raka a biyu su koma amma ko da sun roƙa babu wannan damar ko da sun yi buri babu wannan damar babu wannan damar ashe wannan ya nuna mana mu da Allah ya bamu dama da lokaci muka ga wannan wata babu shakka Allah ya mana ni'ima kuma Allah ya mana baiwa kwarai da gaske Allah ya zaɓe mu wata mai albarka watan rahama watan yanta bayi daga wuta haka Allah subhanahu wata'ala ya yi mana rahama kwarai da gaske ya yi mana ni'ima da mun ya cancanci mu gode masa wanda in muka tsaya lissafa ya mana kaza ya mana kaza ya mana kaza wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za mu iya kidan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mana ba saboda haka wannan ni'ima ce mai girma wannan ni'ima ce babba da muke ma Allah subhanahu wata'ala godiya akai sannan kuma abu na uku shine ga Ramadan nan mun yi kuma har mun tunkari ƙarshen sa a cikin ramadan din nan mun saurari tafsirai masu tarin yawa wa'azozi masu tarin yawa wasu a yi a gabanmu wasu mu gansu a tv wasu mu saurare su a rediyo wasu mu gansu a yanan gizo mu gansu live a yanan gizo da sauran kafafen da suke iso mana da saƙonni masu muhimmanci tafsirai masu tarin yawa to mu sani cewa duk waɗannan karatuttukan da muka ji da waɗannan tafsiran da muka ji da waɗannan wa'azozin da muka ji kar mu ɗauka cewa mun ji su ne kawai a matsayin yayi a ji kawai a wuce tunda ramadan ne in ya zo ramadan tafsir ne saboda haka da an gama watan ramadan to shikenan aikin tafsirin ya kare abinda ake so shine malamai suna cewa watan ramadan makaranta ce kamar yadda sheikh mahmudul misri abu ammar ya kawo a cikin littafinsa na sa'ih lilmar atil muslima ma za na ta'allam min madrasati ramadan me mutum ya koya daga makarantar watan ramadan saboda haka yadda ya koyi kula da ibada kula da sallah takawa tsoron Allah da kyautata mu mutane gyara mu'amala barin ababe da yawa da Allah ya haramta masa ya rike Allah gamgam ya rike addini da kyau ya yi riko da hanyar Allah da kyau to haka ake so kuma a ci gaba a wajen watan Ramadan domin da yawan mutane sun zama ibadu Ramadan ne sun zama bayin Ramadan madadin su zama ibadullah da haka suna bautawa ne ma watan Ramadan da haka da Ramadan ya shuɗe to su sun gama ibada su sun gama ibada saboda haka da an gama watan Ramadan to zaka ga waɗanda da suka dawo zuwa sallah yanzu su ma sun mansarafu su ma sun wuce sun daina zuwa waɗanda da suke rike da ibada wanda da ya rike karatun ƙur'ani sai ga duk gaba ɗaya an yi watsi da su sai ga an watsar to malamai suka ce alamatu qabulil hasana shine alhasanatu ba'daha alamar kayi kyakkyawan aiki kaza Allah ya karba shine kaga Allah subhanahu wata'ala ya datar da kai da ci gaba da wasu ayyukan bayan wannan mai kyau shi yasa koda watan Ramadan ya kare azumi bai kare ba sai ka ce kana gama Ramadan akwai sittu shawwal a gabanka in ka gama sittu shawwal akwai litinin da alhamis akwai kwanaki ukun kowane wata akwai arfa tana zuwa akwai tasu'a da ashura yana zuwa in ka so kai azumin annabi dawuda ya sumu yawman wa yufdiru yawma yau yayi gobe sha kaga watan ramadan ne ta wuce amma ibadar azumin har yanzu tana da qiyamul layl ba ke sai maka aka ce dole dole sai a ramadan ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'id dunya hina ya buƙa thuluthul laylil akhir manzo Allah ya ce kowane dare Allah yana saukowa zuwa sama ta daya saukowa wacce ta dace da zatinsa da mulkinsa da kamalansa subhanahu wata'ala lokacin da kashin ƙarshe na dare yayi saura yana cewa man yastaghfiruni fa aghfiru la man yas'aluni fa u'tihi man yasta'iduni fa u'idhu wane ne zai roke ni in bashi wa zai roƙi gafarata in gafarta masa wane ne zai roƙi kariyata daga wani abin da yake tsoro ko wasu mutanen da yake tsoronsu in tsare shi wa ke neman kariya in bashi wa ke neman biyan bukata in biya masa bukatunsa kaga ba a kiyasta ya ce a zallan watan ramadan ba saboda haka hatta a wajen ramadan hatta a wajen ramadan ashe kenan watan ne ta wuce amma lokacin ibada bai wuce ba watan ne ta shuɗe amma ibadan ba ta shuɗe ba to shi yasa malamai suka ce alamatu qabulil hasana alhasanatu ba'da daga sanda kaga mutum ya gama ramadan amma kuma ya koma yana aikata ayyukan asha to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai yuwar ya zama ramadan din sa yunwan banza yayi akwai yuwar ya zama ramadan din sa kawai ya sha yunwa ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi alju'i wal atash manzo Allah yake ce ba mamaki a samu mai azumi iyaka sansa azumin sa shine yunwa da kishin ruwa iyaka sansa na azumin shi kenan shine ya sha yunwa ya sha kishin ruwa amma a banza bai da ladan ko sisi daga shi yasa Allah da yace fa idza faragta fansab Allah da yace in ka gama to ka kafu malamai suka ce to a cikin tafsiran da malamai suka bayar shine ana nuna maka kana gama wannan aikin alkhairin karka ba da wani tazara wani ranar lokaci fada wani kana gama wannan ka fada wani kana gama wannan ka fada wani kana gama wannan ka fada wani saboda wa ma tadri nafsu ma za taksibu gada wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut baka san me zai faru ba a gobe baka san kuma yaushe ne kuma a ina ne Allah zai karbi rayuwarka ba ashe kenan wannan lokaci da Allah ya sa muka risko shi mun yi watar mun yi azumin muka mun yi ibadu mun yi ayyuka na alkhairi masu tarin yawa ana buƙatar mu ɗaura daga inda muka tsaya ne in mun fita daga wato ainihin ramadan idan ciyarwa ne ramadan ne ya wuce amma lokacin da al'umma suke buƙatar taimako ai bai kare ba ciyarwan bata kare ba saboda haka shekha sheikh mahmud al-misri ya ce ramadan ka ɗauke ta a matsayin jami'a a matsayin makaranta duk wanda ka gan shi a makaranta za ga mutane ɗalibai sama da dubu kaza a makaranta amma kowa da kwas ɗin da yake koya wannan na karatun harkar likitanci wannan na karanta lo wancan na karanta kaza to amfanin karatun da mutum ya yi a jami'a ya karanta likitanci shine amfanin karatunsa yana sa tsammani in ya gama makarantar zai je ya yi aiki a asibiti ko wani abu da yake da alaka da ma'aikatan lafiya wannan da ya karanci dokoki yana sa tsammanin in ya gama makarantar zai je aiki a wajen da yake da alaka da kotu ko wani abu makamanta haka a shekenan amfanin karatunsa ba wai zallan ya je makarantar ba ne in ya gama kuma ya fita to ya ci gaba da tsabbaka abin da ya koya ya ce to wannan shine photocopy din inda zaka fahimci mecece ramadan kuma menene ake so ka yi bayan ramadan me watan ramadan kuma menene ake so ka aikata bayan ka fita daga watan ramadan haka tsoron allah da muka koya da kiyamun laili da karatun alkur'ani da duk sauran ayyukan da muka koya a watan ramadan in allah ya riskar da mu wajen ramadan mu yi ƙoƙari mu ɗauru a kai mu ci gaba da neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mu dage kwarai da gaske wa'azozi an yi mana wa'azozi tafsirai an yi mana tafsirai ba mamaki ma inda a ce wa'azi na magana a jikin mutane da musamman mu da muke garuruwan da suke da alaka da eriyan mu nan da ya kamata wa'azi ya magana a jikin mu babu inda zaka zagaya ka samu ba a tafsiri ba a wa'azi da haka duk inda ka je za ka samu wani masallacin ma ana tafsiri uku asuba yamma da bayan isha wasu ana tafsiri biyu wasu ana tafsiri ɗaya da haka mutum bayi da wani uzuri a gaba ga Allah bayi da wani uzuri a gaba ga Allah a tambaye shi me yasa baka gyara ba domin wani har kofar gidansu aka bi shi aka tada masallaci don a yi tafsiri wani ma babu mamaki daga gida speaker yana kai masa wani ma yana zaune a inda aka yi karatu da haka na san dai cewa ba zai taɓa yiwuwa a ce ka saurari tafsirin ƙur'ani na wata guda kuma ka ce har aka gama tun daga ran farko har ƙarshe baka ji wata aya ko wani hadisin da aka kawo wanda yake magana akan wani abun da ya kamata kai ka gyara ba dole dole an taɓa wani abin da ka san cewa tabbas wannan da aka ce ka gyara to wannan fa da ni ake yi ba wannan da ni ake yi ba mamaki ma ka fara tunanin wane ne je sami mai tafsirin da ya gaya mai abin da nake aikatawa ayan ƙur'ani ce ta biyo ta kanka ba mamaki wani lokaci mai karantawa da mai fassarawa su ma ayoyin su biyo kansu abinda muke fata shine mu gyara mu gyara ni na san me ke tsakanina da Allah kai ka san me ke tsakaninka da ubangijinka kowa ya san menene ke tsakaninsa da ubangijinsa shin da gaske ne yanda nake fitowa gaban mutane in bayyana musu ni nagari ne kake fitowa gaban mutane ka bayyana musu kai na gari ne wai shin tsakanina da Allah haka nake shin tsakaninka da Allah haka kake da gaske ne Allah ma kallon mutumin kirki yake maka yadda mutane suke kallon ka haka rekod ɗinka yake a wajen ubangiji sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda yace mutum yayi kokari ya nisanci laifin da yake yi a ɓoye sama da wanda yake yi a bayyane saboda kar a je gaba ga Allah yau matubular sara'ir ranar tonon asiri a je gaba ga Allah a gane cewa fa ashe kallon da ake masa na mutumin kirki ashe ba haka yake ba ya ce mutum ya yi ƙoƙari in an je gaban Allah duk yadda mutane suke kyautata mar zato to su gane fa cewa fa ta wani fa ashe ya wuce haka wani ashe muna mai da matsayinsa ƙasa kar su fahimci suna kai shi inda bai kai ba su gane cewa fa suna ma downgrading ɗinsa ne suna yin ƙasa da shi su gane cewa fa ashe wane ya wuce inda muke tsammaninsa kirkinsa da nagaltansa da kuma tsoron allansa da tsetselinsa da takawansa ya wuce yadda muke masa tsammani to wannan shine mutum ya rabautu kenan wannan mutum ya ci nasara kenan da haka wannan ita ce nasiha ta a gare mu muna godiya ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da iko na gabatar da wannan aiki wannan karo na uku kenan wanda a karan farko shekaran farko muka faro daga farkon a'udhu billahi minash shaitanir rajim muka yi suratul fatiha ayoyi bakwai sannan muka tsaya ƙarshen aya ta 20 a suratul baqara a shekaran bara cikin ikon Allah muka tashi daga aya ta 21 ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum zuwa aya ta 39 a bana kuma Allah cikin ikonsa muka taso daga farkon kissan banu Isra'ila aya ta 40 ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun a bana sai Allah ta'ala ya sa muka tsaya a ƙarshen aya ta 61 wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid saboda haka insha Allah in Allah ya raya mu zuwa ga baɗi sai mu tashi kan aya ta 62 a suratul baqara innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billah muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta tun daga farkon shekarar da muka fara zuwa yanzu Allah subhanahu wataala ya sa mun dace da lada da albarkatun da ke cikinsa abinda muka karanta na daidai dace ne daga wajen Allah da kuma muwafaka da gamdakatar daga Allah ba iyawar mu bace ba kuma wayan mu bane ba dabarar mu bace ganin daman Allah ne subhanahu wataala muna mishi godiya akan haka muna roƙon sa ya ƙara mana daga falalansa inda ko muka samu zamiya ko tuntuɓen harshe ko ƙarancin fahimta ba daga Allah bane daga gare mu ne gazawar mu ce da rashin iyawa da rashin ƙwarewa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tausaya mana ya karɓa mana haka Allah subhanahu wataala ya sa alkhairi da albarka cikin abin da muka karanta Allah ya karɓa mana ibadunmu ya sa ibadun da muka gabatar sun isa zuwa gabansa kuma ya yafe mana ya gafarta mana Allah ya sanya mu cikin yantattun wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya sa mu dace akwai waɗanda ba zai yiwu mu rufe tafsirin nan ba dole sai mun musu addu'a na farko shine shi malami na malam Muktar wanda shine musabbabin wannan aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa ya ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili duk wanda ya nuni zuwa ga wani aikin alkhairi to Allah zai bashi lada irin ladan wanda ya wannan aikin saboda haka muna fatan duk abin da muka samu na lada da kuma albarka a wannan aikin da muka yi Allah ya sa ya yi tarayya da mu a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma rayuwa albarka ya ƙara ma zuriya albarka sannan na biyu shi alaramma wanda yake iya bakin kokarinsa wajen ganin a kullum mun taho tare da shi akan mashin ɗinsa kuma tun da muka fara ramadan shekara uku ba taɓa samun rana guda wanda aka samu tsallake ko ba mu zo ba ko kuma wani abu makamancin haka babu shakka ya yi iya bakin kokari kuma yana daga cikin wanda zan ma iya cewa hala in ba in ba dan shi ba da an yi ta samun matsaloli ta hanyar zuwa haka shi ma muna masa addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna Allah ya kara ma ilimi albarka ya kara ma rayuwa albarka sannan kuma ga 'yan uwa kwamitin masallaci waɗanda suka ba da gudumawansu kuma suke kara mana ƙarfin gwiwa a koyaushe ba mu taɓa samun wani matsala ko rashin fahimta da su ba ko a karatun ramadana ko kuma a wajen ramadan da haka wannan ba ƙaramin abin farin ciki ba ne muna musu addu'a su ma allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna kula da masallaci da suke yi Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya gina musu gidaje a aljanna kamar yadda suke kula da ɗakinsa Allah madaukakin sarki ya tayar da wanda za su tsayu a kansu da kan zuriyarsu ko da bayan basa nan Allah madaukakin sarki ya musu albarka sannan kuma a jama'ar wannan unguwa waɗanda suke zama su saurare mu ba don muna ba su wani abu na duniya ba ba don kuma mun kai su zauna su saurare mu ba sai don albarkacin maganan Allah littafin Allah da muke karantawa da kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka su ma ba za mu gushe ba sai mun yi musu addu'a dan in mun zo mun samu kowa ya watse gaba ɗaya kowa ya tafi damuwansa to babu yanda za mu yi tafsiri ba za mu zauna ba a ce mu za mu yi tafsiri mu kaɗai babu kowa ai ba zai yi ba kaga in na ce assalamu alaikum daga ba kowa kuma amsa to kaga akwai matsala to kaga su ma sun ba da gudumawa kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah Allah madaukakin sarki ya sa da mu da ku duka mu yi tarayya a cikin ladan Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan unguwa wanda suke da mata da ƴaƴa Allah ya matan su albarka ya sulhunta tsakanin gidajensu waɗanda suke samun matsaloli tsakanin tsakaninsu da iyalansu ko 'ya'yansu Allah ya daidaita su ya sulhunta su Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke nema Allah ya ba su nagartattu waɗanda suke da aure babu 'ya'ya Allah ya ba su masu albarka Allah ta'ala ya kara albarka a cikin wannan unguwa ya kare ku daga duk wani sharri da fitina da sauran unguwanninmu da sauran garuruwanmu na musulmai Allah ta'ala ya sa alkhairi da albarkacin abin da mu karanta wannan shine takaitaccen jawabi na na san cewa shi malam yana da jawabai da haka zan dakata nan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah shi da kuma musamman ana jaddada godiya zuwa gare shi duk waɗanda ni'imomi da shi kansa malam ya ambata su wanda wani ma ni kai na ban tuna ba kuma a sakamakon ya ambata sai na gane tabbas manya ne daga cikin ni'ima da arziki da Allah ta'ala ya yi wa bayansa kuma alhamdulillah muka ci gajiya muna cin wani muka ribanci albarkar wannan majalisi muna fata Allah ta'ala ya yarda da mu akan wannan aiki amin Allah ya sa ya zama izina gare mu duniya da kuma lahira amin Allah ya sa ya zama musabbabin samun rufin asirin duniya da kuma lahira Ah, bayan godiya ga Allah ta'ala shi malam abdulmanan godiya na musamman da wani yake gaba tare da addu'o'in alkhairi na farko Allah ta'ala ya kara maka ikhlasi akan gabatar da wannan karatu duka wannan karkade ba a ko'ina amin kuma muna fata Allah ta'ala ya kara ilimi mai albarka da tsawon kwana da yalwar arziki amin amin Allah ta'ala ya sa irin yadda misali da ke haskakawa wa al'umma kan abin da ya shafi ayoyi da hadisan annabi da fahimtar magabata Allah ta'ala ya haska maka sama da haka amin sannan iyaye muna musu addu'a Allah su ma ya kara musu albarka na wannan haihuwa da suka yi da wannan tarbiyya da suka yi Allah ta'ala ya karba musu Allah ya sa haihuwar da suka yi ne zame musu sanadin da za su samu zina duniya da lahira sannan bil hakika ina kuma baro janibin ka shi kansa da rama kwarai da gaske yana kokari na san waye shi kuma na san comments din da kai kanka kai akan shi ba fulano zaki na wani ahada ba ma iya cewa ne mutum saka duk ne 100% amma wani abu na shaida a kansa ko ɗabi'unsa zai iya fayyace maka yana da himma yana da kokari kwarai da gaske mafi girman addu'a da zan maka shi ne Allah ya sa Qur'ani ya cece ka duniya da lahira Amin.
shi ne abin da aka san ka a kai maka kai wasa a kai gari shi bil haqqi wanda ya yi riko da Qur'ani ba ya da ɗan da sani duniya sa da lahira Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya mana sutura duniya da lahira amin Qur'ani aka zauna aka karanta na adadin kwanaki da akalla sun kai ashirin da biyar kamar yadda malam yake ambatawa babban fatan mu shi ne Allah ya karɓi abin da aka karanta Allah kuma ta'ala ya sa abin da muka fahimta mu iya sanya shi a cikin ayyuka Allah ya sa Qur'ani ya cece mu dukkan albarkar da ake samu sakamakon an karanta ayoyin Allah Allah ya sanya mu cikin bayan da suke riskan wannan arziki Allah ya mana albarka sannan wannan duka bayanan da malam ya yi sakamakon wanda ya kula cewa za su iya samun lada a sakamakon wannan aikin da aka yi ba zan yi ƙididdige su duka ba amma ni kai na bala ya yi haƙuri na rashin samun sukunin zama wani lokaci ana karatu so da dama saboda irin ɗawainiyar da yake kanmu na san ɗawainiyar gabatar da wannan tafsirin ƙaramin misali shi ne ko a jiya ɗawainiyar da na yi majalis a gade ba na samun sukunin lokaci mai sai a yi mun uzuri yau din ma dai ni na ina daga cikin wanda na karfafi a yi haƙuri sai yau saboda in jiya ne ina da lecture irin wannan guda hudu a cikin yini ɗaya mafi karanci ko ne za ka yi za ka yi kamar minti arba'in ko awa ɗaya ko awa biyu wani ma har awa uku kana masa bincike kafin ka zo ka yi magana so gaskiya ya baya da lokaci mutum baya da lokaci hakan shi ya sa mu kai garkwas ne ba Allah ka yi hakuri zuwa yau ka yi hakuri da uzurin da muka bayar da ya kawo haka Allah ya sa jinkin shi zai mana alheri duniya da lahira kuma abin da muke zato a wurin Allah alheri ne alamun duk abin da yake faruwa bisa kaddaran Allah ne wanda nake ganin kamar ya fi kowa kwashe wannan ladan shi ne ba wannan da ya sa dukiyar sai gina wannan masallaci duk wannan abin da aka je aka dawo in babu wannan ginin ba za mu haɗa da so wallahi ni ba tunani na kowa yanzu wannan tukuicin dai gare shi aka kawo ko ba a yi karatu ba yau sallar da muke yi kullum mu taru kowa ya fito daga nesa da kusa a zo a haɗu a nan a yi ruku a yi sujjada Allah ka yi sama ya ke sama don haka Allah ya sa dukiyar mu ta yi mana amfani duniya da lahira kamar yadda yadda nashin ta haife shi ta amfani shi a nan muka da zaki muna fata Allah ya sa ta sama da abin da yake tsammani a wajen Allah sannan kuma in na dawo ƙasa kan waɗanda suka zama masu gudanarwa a masallaci ciyaman Allah ya ƙara haɓaka baban abba Allah ya sanya mu a mizanin kyawawan ayyuka fitowa da sassafe da asuban nan a kira sallah ba karamin aiki bane in mutum bai sani ba zai ga kamar wasa ne kowa yana bacci ka duk katsana shi ka zo ka tashe shi kuma kar ka makara ko da kowa zai makara kai wanda kai da daɗi babu daɗi dole za ta mutu wala wani lokaci na ji muryar shi ciyaman a speaker na kace bacci kan na yaji bawa Allah ne kai amma saboda muhimmanci ta da al'umma sai ya fito ya fita Allah ya kara albarka sannan lalle hakika kamar yadda na faɗa kwamitin masallaci duk wannan tsare-tsare in ba su ba da himma da kuma gudumawa da dukiya ba wala ya tabbata wannan abun ba zai kai ga gaci a samu abin da ake nema ba sun yi tasarrufi wannan al'amura na dukiyarsu akan wannan tafiyar gaskiya bai haƙƙi musamman a bara na ji daɗi irin yadda tsarin ya zama da irin yadda kowa ya zama ya yi involving kansa ba a cewa ga wani ɗauniya na mutum ɗaya na kowa da kowa ne har mazauna anguwa gaskiya na ji daɗin wannan yadda aka yi muna fata Allah ya karɓa mana Allah ya samu gaba da duniya lafiya abubuwan faɗin bila adadin amma dai wannan su ne wanda kaɗai suke cikin ƙwaƙwalwa na ina fata duk inda muka tsallake ko wanda ya kamata mu masa addu'a mu yi ba muna fata Allah ta'ala ya ba kowa albarka lalle hakika wanda suke musharaka suka zauna kuma su ba za mu manta ba Allah ta'ala ya kara musu albarka Allah ya sa mu ne duniya lafiya wannan ina ganin kamar a madadin kaina da kuma shi kansa shaman da kuma sauran yan kwamiti da kuma kuma mutanen anguwa da muke tare da su ma ce shi ne takaitaccen kalmomin mu zuwa gare ka da kuma roƙon barin mu uwa uba a wajen Allah muna kuma roƙon shi shi Allah ta'ala a ƙarshe kamar yadda muka ci arzikin kawowa rana mai kamar cewa muna masu wannan ibada na azumi Allah ya karɓa mana dukkan nau'ukan ayyukan alkhairi da muke cikin wata da abin da zai zo nan gaba muna fata Allah ya dakatar mu da aikata alkhairi Allah ya sa mu dace da dare da dare kadari Allah ya sa mu kurakuran mu duka Allah ya yi mana yan tawo daga cikin bayan da za su shiga wuta ya sa mu cikin masu samun rahama na aljannatul firdausi Allah ya ma kowa albarka ina ganin kamar babu wani abu kawai ba bani babu ciyaman baba ba ba komai sauran yan kwamiti ba wani abu ina ga rabon bayanan da su وعلى من أعترف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لا رب لنا سواك ولد ولا مالك لنا غيرك فلا من نطلب وأنت المطلوب ومن نسأله وأنت صاحب الكرم والجود أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك إنا ضعفاء وأنت القوي ونحن ضعفاء إليك أنت ربنا ونحن عبادك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم زدنا علما نافعا وزدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وكل ما سألناك ربنا أرضيتنا بأنك قادر على كل شيء إنك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا بالإجابة كما رزقتنا بالدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا يا رب العالمين واغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وسجيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من وليته أمورنا فشق علينا اللهم فاشقك عليه اللهم آمنا في أوطاننا ومن أرادنا وأراد ديننا بكيد فرد كيده عليه وأحب هذا الدين يا رب العالمين اللهم ارزقنا بحسن الخاتمه واخلص نياتنا اللهم انا نعوذ بك من الرياء والسمعه وبارك لنا في اولادنا وازواجنا وذرياتنا واموالنا يا رب العالمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا مقاما اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم ادخلنا الجنه ومتينا بالنظر الى وجهك الكريم اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامه شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة والرزق والعفو والعافية واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك وانت تحب العفو فاعف عنه اشهد بسم الله الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد